الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 25 ne ko 25 ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1440 bakwai daidai da 20 ga watan bakwai miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Nuniya ta al-Imam al kahtani wadda muke bibiyar a sharhi na fatawa al-Qutuf ad-Dawani na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tara cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na takwas da baiti na tara inda muka karanta ashir bihi laili wa azmi jawarihi asbil bi faidi dumu'iha ajfani da kuma imzijuhu ya rabbi bi lahmi ma'dami waghsil bihi qalbi min al adghan waɗannan baitoci guda biyu dukkan su Dr. Suhaimi ya ɗauke su ya yi sharhi akan ma'anoninsu wanda yanayi na lokaci ba sai mun koma kansu ba. su za mu shiga cikin ainihin wato baiti na gaba baiti na goma kuma mun zo daidai kan wata gaba da qala al-muallif rahimahullahu ta'ala iqraru an-nazimi bi istifadati ni'amillahi wa shukruhu rabbahu ala dhalik wato babin da yake magana akan iƙirarin wanda ya tsara wannan waka imamul qahtani bistifadati ni'amillahi wato game da yawaita da kwararar ni'imar Allah a gare shi wa shukruhu rabbahu da kuma godiyarsa ga ubangijinsa ala zalika akan wannan ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi masa da kaman anan Imam al-Qahtani yana yin ikrari da tabbatarwa game da cewa Allah ya kwarara ni'imominsa masu yawa a kansa da haka yana gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wannan ainihin wato ni'imomi ɗin. A baiti na goma yake cewa, An tallabi sauwartani wa khalaƙtani, wa hadaitani li shara'i'il imani, an tallabi sauwartani wa khalaƙtani. وهديتني لشرائع الإسلام أنت وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن مالك توا أنت الذي صورتني يا الله مدوكين سركي كاينه wanda ka suranta ni wa khalaqtani kaine wanda ka halicce ni wa hadaitani kai ka shiryar da ni li shara'i'il imani zuwa ga shari'o'i na imani anta alladhi 'allamtani ya Allah kai ne wanda ka sanar da ni wa rahimtani kai ne wanda kai mus- kai min rahama wa ja'alta sadri kai ne ya Allah ka sanya kirjina wa'iyal qur'ani ya zama mai kiyaye alqur'ani huna tawassala ila Allah azza wa jal anan imamul qahtani kamar yanda muke ta karantawa nan ma yayi tawassuli ne da kamun kafa zuwa ga Allah ta'ala bil amali salihi ta hanyar yin aiki na kwarai wanda yana daga cikin wato tawassuli mai kyau wanda ba na bid'a ba mutum yayi tawassuli da wani kyakkyawan aiki da yayi Ah, sabida Allah maɗaukakin sarki sai ya yi tawassuli da shi don neman wata bukata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To sai a nan ma yake yin tawassuli bil amali salihi da kyakkyawan aiki, wani, wani aiki ya yi a nan kyakkyawa har yake tawassuli da shi cewa huwa shukuruhu li- wa huwa shukuruhu Allah shine godiyarsa ga Allah alama manna alaihi bihi bisa ga abin da Allah ta'ala ya yi masa na ni'ima da baiwa min al-khalqi na halittarsa da Allah ya yi awwalan tun a karan farko wato halittar da Allah ya yi masa wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa da haka yana godiya ga Allah ita kuma godiya ga Allah bisa ga wata ni'ima ibada ce da haka tunda ya zama ibada ne mutum ya gode wa wata ni'ima ta Allah to mutum zai iya yin kamun kafa ko tawassuli da wannan godiyar tunda godiyar ibada ce ya nemi tawassuli zuwa ga Allah ta'ala waja'alahu kuma yayi tawassuli ga Allah akan baiwa da ni'ima da ya masa ta halittarsa da yayi awwalan da farko waja'alahu fi ahsan taqwim kuma ya sanya shi cikin mafi kyawun tsari mafi kyawun zubi thumma ba'da zalika sannan bayan Allah ya halicce shi cikin mafi kyawun zubi hadahu ila shari'atil haqqi kuma sai ya shiryar da shi zuwa ga shari'a ta gaskiya al-islam wanda shine musulunci kama qala azza wa jalla kaman yanda Allah mai girma da daukaka yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim lalle haƙiƙa mun halicci mutum cikin mafi kyawun zubi suratu tin aya ta 4 wa qala tabaaraka wa ta'ala Allah mai girma da wato mai mai girma da daukaka yace ya ayyuhal insanu ya kai mutum magarraka bi rabbikal karim menene ya ruɗe ka game da Ubangijinka mafi karamci, Allah zai hanakaka, wanda shine ya halicce ka, fasawaka, ya daidaita ka, fa'adalak kuma ainihin wato fasawaka, ya daidaita halittarka, fa'adalak kuma ya miƙar da kai, fi ayi suratin cikin dukkan cikin duk surar da ya ga dama, wato fi ayi suratin ma sha'a rakkabak. ma'ana rakkabaka Allah ta'ala shine wanda ya har hada ka fi ayi suratin sha a cikin dukkan sura da ya ga dama to kaga wannan abin a godewa Allah ne wannan ni'ima ce ya halicce ka cikin mafi kyawun zubi shine laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim sannan da yace ya ayyuhal insan ya kai mutum magarraka menene ya turu da kai bi rabbikal karim har ka rabu da ubangijinka mafi karamci allazi khalaqaka wanda shi ya halicce ka fasawwaka ya daidaita halittarka fa'adalak ya kuma miƙar da kai fi ayi suratin ma sha'a rakkabak ya kuma har hada ka ta cikin surar da ya ga dama suratul infitar aya ta 6 zuwa ta 8 Allahu azza wa jalla karrama bani adam Allah mai girma da ɗaukaka ya girmama ɗan adam ya ce walaƙad karramna bani adama haƙiƙa mun karrama ɗan adam suratul isra'i aya ta 70 waja'alahum fi hadhihi sura Allah ta'ala ya sanya ƴan adam a cikin irin wannan sura aljamilati mai kyakkyawa wa a'tahum hadha alqiwam kuma ya ba su irin wannan miƙewa din fa dhikruhu lidhalika da ka ambatan Allah da ambatan waɗannan abubuwa da Allah yayi wa mutum min babil imtinani bi ni'matillahi azza wajal wannan yana cikin babin wato nuna ni'ima da godiya ga Allah bisa ni'ima da yawa mutum anta allazi sawwartani wa khalaqtani ay khalaqtani min adami ay kai ne ya ubangiji ka halicce ni daga babu hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura an taɓa yin wani zamani ɗan adam bai zama abin ambato ba babu shi da haka babu ni ka samar da ni Allah wa sawwarta ni bayan ka samar da ni kuma ka suranta ni fi hadhihi suratul jamila cikin wannan sura mai ban sha'awa mai ban mai ban kai thumma ba'da hadha taswir sannan ya Allah bayan wannan surantawa albadi'i mai ban kai wal khalqil jamil da wannan halitta da kai mun mai kyau hadaitani lil islam kuma ka zo ka ƙara mun wata ni'imar ka shiryar da ni zuwa ga musulunci wa shara'i'il iman ka kuma shiryar da ni zuwa ga shari'o'in imani wa shara'i'u jam'u shari'atin shara'i jam'i ne na shari'a wal maqsudu biha abin nufi anan manahijul islami ya Allah kai ne wanda ka shiryar da ni zuwa ga tsare-tsare irin na addinin musulunci a tafsiliya waɗanda suke filla filla wa illa in ba haka ba fahiya shari'atul wahida shari'a ai guda ɗaya ce amma da yace shara'i'u yayi musu jam'i yana nufin manahijul islami tsare-tsare a tafsiliya na musulunci su yake nufi anan walakin al-murada sai dai abin da yake nufi nan al-ahkamul kathirati yana nufin hukunce-hukunce masu yawa allati yashmalaha ad-dinul hanif wanda wanda addinin Allah wanda yake miƙaƙƙe ya kunshe su yana kunsar su to yana godiya ga Allah madaukakin sarki akan waɗannan ni'imomi ni'imar halittarsa da Allah yayi kuma ya suranta shi cikin mafi kyawun zubi ya daidaita shi ya miƙar da shi sannan kuma ya shiryar da shi shirya irin ta addinin musulunci to shine malam yake yin godiya ga Allah madaukakin sarki akan wannan ni'imomi unzur ila alalami alafi wato ila alam ka kalli alam halittun Allah ka kalli duniyar nan alafil malayin akwai dubban miliyoyi na halittun Allah ya ishuna da suke rayuwa shari'atul ghab wato irin shari'a ta babu kwaba babu doka da oda law of jungle kenan wato wata irin ba doka wanda ya fi wani ƙarfi ya buge shi ina fata an gane kufrun munawwa wannan wani kafirci ne abin nau'antawa rayuwar fauda kenan fauda shi ake kira da shari'atul gab wato fauda kenan rayuwar babu tsari babu doka babu oda babu mai hanawa babu mai cewa ga ba babba ba wannan shi ake kira da fauda wa qad manna Allahu alayka ya Abdullah lalle ka sani Allah ya madaukakin sarki yayi maka baiwa ya kai bawan Allah bi an hadaka lil Islam ta hanyar shiryar da kai da yayi zuwa musulunci fa hadhi a'zamu minna wannan ni'ima ce wadda take mai girma mafi girma wa afdalu ni'ima ita ce mafificiyar ni'ima yajibu an nashkura Allah da ya wajaba mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala alaiha akanta fa wa naza'na ma fi sudurihim min gillin wato Allah ta'ala ya ce mun zare abin da ke cikin kirazansu min gillin na ƙullata, ta jirimin ta hatihimul anhar, wato a ƙoramu suna gudana, wato min ta hatihim ta ƙarƙashinsu, wa ƙalu alhamdulillah suka ce yabo da godiya su tabbata ga Allah allazi hadana li hada wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan, wa makon na linahatadiya ba mu zamanto masu shiryuwa ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya shiryar da mu ba ba za mu zama masu shiryuwa ba zuwa ga abin da Allah ta'ala yake so ba dan Allah ya shiryar da mu ba faman hadahu Allah lil islam duk wanda Allah ya shiryar da shi zuwa musulunci fa inna kullama dunahu yahud to duk abin da yake koma bayan haka mai sauki ne in dai ka samu musulunci to duk abin da ka rasa mai sauki ne amma in Allah ya baka komai ka rasa musulunci to ka rasa komai da haka duk abin da ba musulunci ba mai sauki ne duk abin da aka taba maka in dai ba taba maka addinin musulunci ba to kai abin za ka dauke shi mai sauki ne an gane ko fa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala in yuthabbitana da ya tabbatar da mu an yuthabbitna ya tabbatar da mu ala zalika akan haka Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wafil akhira ya Allah ka tabbatar da digadiganmu da wannan tabbataccen zance a rayuwarmu ta duniya da ta lahira Allahumma ya muqallibal qulubi ya Allah mai jujjuya zukata sabbit qulubana ala dinika ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan addininka yake cewa sabbit qulubana ka tabbatar da zukatanmu ala ta'atika akan yi maka da'a Tabbit qulubana alal iman ya Allah ka tabbatar da zukatanmu akan imani ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram. Sai baiti na 11 yace anta allazi 'allamtani wa rahimtani ya Allah kai ne wanda ka karantar da ni ka ilmantar da ni kuma kai min rahama ka ji kaina. waj'alta sadri ya Allah kai ne wanda ka sanya kirjina wa'iyal qur'ani ya zamanto ya kiyaye alqur'ani ya haddace shi ma zala fi babil imtinan malam bai gushe ba har yanzu yana cikin babin lissafa ni'imomin da Allah ya masa bima tafaddala Allah bihi alai na irin abinda Allah ya masa falala da shi waligtibati bizalika da nuna farin cikin sa da haka wattawassuli bihi da kuma yin tawassulinsa da yin da haka ya'ani abinda malam yake nufi anan ya tawassalu yana yin tawassuli ne bil a'mali saliha wannan ba mu da ja yin tawassuli da al'amalu saliha ya halatta ina fata an gane shi yasa kaga shi ma anan duk ya ajiye ragowar nau'o'in tawassuli in dai ba za ka yi tawassuli da Allah ko da sunayen Allah ko da sifofinsa ba to sai dai ka yi tawassuli da kyakkyawan aiki cikin kyawawan ayyukanka to wannan yana daga cikin tawassuli mai kyau fa yashkuru rabbahu dan haka yake godewa ubangijinsa wa ya'tarifu bi ni'matihi alai kuma yana yin i'tirafi yana mai yarda da ni'imomin da Allah ya masa ya yarda cewa lalle Allah ya masa ni'imomi haythu tafaddala alaihi bil ilm inda Allah ta'ala ya fifita shi ya masa falala da ilimi ya bashi ilimi domin mafificiyar ni'ima mafificiyar kyauta da Allah ke yi wa dan adam shine bashi ilimi wal ilmu huwa a'zamu zadin domin shi ilimi shine guzuri mafi girma ya tazawwadu bihi muslim wanda musulmi zai yi guzuri da shi li'annahu domin haƙiƙa bil ilmi da ilimi ne ya ariful islama min al kufri musulmi yake sa yake gane musulunci daga kafirci in ba ilimi mutum sai ya dinga ingausa sai ya kafirci ya dauka musulunci yake yi amma ta hanyar ilimi za ka gane wannan musulunci ne wannan kuma kafirci ne wal huda min ad-dalal da ilimi ne mutum ke gane shiriya daga bata abubuwa ne guda biyu ga shiriya ga bata babu yanda zaka ka iya bambance su sai ilimi ne zai bambanta maka ka gane wannan shiriya ce wannan bata wat tauhid min ash-shirki da ilimi ne kake iya bambance tsakanin tauhidi da shirka domin su ma suna shiga cikin juna wani lokaci ba ya haune ba sai ga bid'a wato tauhid wato abin nan shirka ta kutsa ta fado wannan ɗaya layin to amma da yaya zaka iya wawware su da ilimi ne da ka ganta zaka ce ke wannan shirka ce me ka kina dan haka da ilimi ne ake bambance tsakanin tauhidi da shirka was sunnata min al bid'ati da ilimi ake iya gane sunna a gane bid'a in ba haka ba sai kai tabautatawa Allah ka dauka akan sunna kake sai daga bisani tafiya ta yi nisa kila ma ko ka mutu ka koma zuwa ga Allah sai ya bayyana a gare ka cewa wannan abin da ka bauta wa Allah kansa bid'a ne da haka kuma abubuwa nawa ne waɗanda ba dan kana zuwa makaranta ba kai ma kana yi ka dauka daidai ne kuma ka dauka ba bid'a bane amma sanadiyar zuwan ka kana sauraron ilimi yasa ka daina yin kaza ko kuma ka fahimci abu kaza ashe ba sunna bane bid'a ne to da ilimi ake iya bambance waɗannan abubuwa da haka in mutum ba shi da ilimi zai iya kafirci in mutum ba shi da ilimi zai iya shiga hanyar bata in mutum ba shi da ilimi zai iya shirka in mutum ba shi da ilimi zai iya bid'a kai wal haqqa min ad-dalal min al-batil ƙarya da gaskiya ma da ilimi yake gane ta ba za a gane wannan gaskiya da wannan ƙarya bace sai da ilimi da haka fal ilmu da haka kaga shi ilimi ba koma baya bane bai kamata ya zama shine can baya ba duk sai in baka da abin yi sannan ka je kai karatu wannan ba daidai bane sai duk in ka gama sabgoginka sannan zaka je kai karatu wannan ba daidai bane domin ilimin shine zai bambanta maka a wace rayuwa kake a wani matsayi kake shin hanyar da ka dosa mai bullewa ce ko ba mai bullewa ba ce shin addinin da ka riga kana yi na daidai ne ko na kuskure ne to kaga duk wannan sai da ilimi da haka la budda min al ilmi ba makawa mutane ba ka da wani zabi ka je kai karatu ko kuma ka je ka zauna ka saurari ana karatu ka saurara amma lallai ilimi ba abin wato a jefarwa bane ba kuma abu bane da ya kamata a bashi wato wato mataki na ƙarshe sai in ba a da wani abu ba wani mutum da zai ya ce to bari kawai tafi je karatu a ilimi muhimmancin sa ya wuce ka fal ilmu alladhi ya'malu bihi sahibuhu kal mizan alladhi tuzanu bihi al-ashya wai ilimin da mutum yake amfani da shi fal ilmu alladhi ya'malu bihi sahibuhu ilimin da mai ilimin yake aiki da shi kal mizani kamar wani sikelin awo ne allazi tuzanu bihil ashiya wanda ake auna abubuwa da shi fa yazinu bihil umura wala yadau qadamahu illa haythu yanbaghi an tudaa da haka sai zamanto da shi wannan ilimin mutum yake auna al'amuransa da shi da ilimi kake aunawa in dan kasuwa ne kai da ilimi to kana aunawa cewa irin wannan kasuwancin ya halatta ko bai halatta ba da ilimi ne in ka shiga aikin gwamnati a haka zaka gane in dan kwangila ne kai zaka iya gane kwangila da ta halatta da wanda bata halatta ba a kowane fage na rayuwa da ilimi ne zaka dinga auna al'amuranka to ya zama ba ka da ilimi to fa ba ka da ma'auni duk abin da ka aikata kar ai mamaki duk a inda aka tsince ka kafu gaban nan ma ina fata an gane domin abin da zai taka maka burki ya maka ya dinga jinjina maka abu ya zama maka ma'aunin ilimi ne kuma ba ka da shi da haka wala ya za'u qadamahu za ga duk mai ilimi baya ajiye kafarsa in ya dauko ta ba zai ajiye ba illa haythu yanbaghi an to za sai inda ya dace a ajiye ta haka ba a ko ina za ka ganshi ba ba komai za ka ganshi yana yi ba ba komai yake faɗa ba saboda ba zai faɗa ba sai ya ɗora abin da zai faɗa a ma'auni ba zai aikata ba sai ya ɗora abin da zai aikata a ma'auni ba zai je ba sai ya ɗora abin da gurin zuwa gurin a ma'auninsa na ilimi ba zai yi wannan kasuwancin ba sai ya auna kasuwancin a mizani na ilimi ya gane daidai ko ba daidai ba duk sabgogin al'amuran rayuwarsa yana ɗora su ne akan ilimi da haka ba zai taka ba sai inda ilimi ya ce ya taka da haka yan uwa fal ilmu nurun ilimi fa haske ne duk wanda ba shi da shi a cikin duhu yake da na ganin sa a cikin fitila wannan fitilar ba ba ta iya haska iya abin da take haska masa ido take haska ba ta haska zuciya shi ko gani in dai ba na zuciya bane makaho ne mutum na mangizariya ya ce idan zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba da haka in zuciyar mutum makauniya ce to ganin idan ba shi da wani fa'ida da haka wannan lantarki da kake ta sawa da fluorescent da duk abin da zaka sa yana haskaka maka ganin ido ne amma bai isa ya haskaka ma zuciya ba me ke haskaka zuciyar ilimi na fata an gane amin amin da haka yake cewa fal ilmu nurun ilimi haske ne yudhi'u lahu dariqa shine yake haska mutum hanya ba za ka fada kwata ba ba za ka fada cikin kaya ba ba za ka taka kwalba ba ba za ka je ka buge da wani gini ba saboda kana tafiya a cikin haske ba za a ga kana dimuwa kana bankaura ba a cikin rayuwarka saboda kana tafiya ne ala ilmi hasken ilimi shi yake haskaka maka hanya to dukkan wanda faman lam yaj'alillahu lahu nurun fama lahu min nur wanda duk Allah bai bashi haske ba yi da haske hasken da Allah zai ba kuma ilimi ne ba kudi zai tarawa in Allah ta'ala yana sai haskaka maka haske na ilimi kama qala al-imam malik rahimahullahu ta'ala kamar yanda al-imam malik rahimahullahu ta'ala yake ta laysa al-ilmu bi kathrati riwaya innama al-ilmu nurun yada'uhu Allah azza wa jalla fil qulub wato laysa al-ilmu bi kathrati riwaya ba yawan ruwaitowa ne ilimi ba ba yawan riwaya ne ilimi ba innamal ilmu ilimi kawai nurun wani haske ne yada'uhu Allah da Allah yake sanya shi azza wa jalla fil qulubi a cikin zukata lakin Allah ta'ala ya sanya wa mutum shi a cikin zuciyarsa sai zuciyarsa ta haske ka duba al-ilma shafi na ɗari biyu da sha bakwai. Wa kama ƙalar imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala, kamar yadda al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa, Shakautu ila waki'in su a hibdi, fa'arshadani ila tarkil ma'asi, wa ƙala alam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. wato imamu shafi yake cewa shakautu ila waki'in wato na kai korafi na na kai complain ma'ana na kai karar su a hibzi rashin kyan haddata yanzu ila waki'in zuwa ga malami na waki'u saboda imamu shafi'i hujja ne wajen hadda authority ne wajen hadda ana ganin imamu shafi'in yana so ya haddace to shi fa yin haddace nan to kan yi haddace nan sai ya samu wani abu ya rufa nan in ba haka ba za a samu duplication zai iya haddace nan sau biyu saboda zakira da Allah ta'ala ya bashi an ce mutum ne wanda yana da hadda su yana haddace abu cikin sauki cikin sauri to amma shi kansa sai ya dan lura cewa hadda ta dan fara dan bata wato baya samun saukin hadda irin da to sai yake ta ya rasa gane me shine sai je wajen malamin sa waki'u yace na je na yi wa waki'u korafin cewa yanzu hadda ta bata kyau sosai fa arshadani malami na sai ya bani shawara ya shiryar da ni ila tarkil ma'asi zuwa barin saban Allah duk wanda yake son ilimi to ya bar saban Allah waki'u yace wa qala alam yace da imam shafi'i ka sani bi annal ilma nurun shi fa ilimi da kake kallon sa haske ne wa nurullahi hasken Allah ko la yu'tali asiba a bayar da shi ga mai saban Allah dakan kai mutum yazo maka da korafin yana haddasa tana saurin zubewa farkon abin da zaka ce masa ya daina saban Allah ya je tsakanin sa da Allah ya ga me yake yi na ba daidai ba na saban Allah ya daina saboda ilimi haske ne kuma Allah ba zai bada hasken sa ga wanda yake saban Allah ba wannan shine abin da Imam Wake ya ga wa ɗalibinsa Imam Shafi'i fa huwa yashkuru Allah dan haka Imam Al-Qahtani anan yana godiya ga Allah wa yahmadahu yana ƙara wato godewa Allah da yabansa an waffaqahu lil ilmi da ya datar da shi da ilimi wa ya'tarifu bi fadlihi alayhi kuma yana tabbatarwa yana mai i'tirafin falalar da Allah yayi masa akan ilimi haka yana jin cewa Allah yayi masa falala wadda take ba yakan kanuwa ba ta hanyar bashi ilimi وقوله ورحمتني أي بهذا العلم sannan imam alqahtani ya ci gaba da cewa ya Allah kai ne wanda ka ji kaina ka tausaya min ka bani ilimi ashe duk wanda Allah yake jin tausayin sa yake jin kansa ilimi yake bashi saboda duk abinda zaka zaka sha wahala to inda ilimi Allah ta'ala zai hana ka aikata wannan abin duk da yake na sabawa Allah ne da ilimi zaka gane hanyar da za ta kai ka wuce da ilimi za a gane. Da aka ce, Ni kam na gode wa Allah wanda ya yi min rahama, ya tausaya min bi hadal ilmi da wannan ilimin da ya bani. Li'anna fil ilmi rahmatan li ulil albab domin a cikin ilimi akwai rahama amma ga masu hankali ba. Masu hankali ne kawai suke gane rahama ce Allah ya baka ilimi. In Allah yana so ya maka rahama ya ji kanka sai ya baka ilimi. amma kowa ne yake gane wani zai ce a kai kudi dai wani zai ce a kai ina mukami ko kaza kaza amma ulul alba duk waɗanda kwakwalwarsu take ba su sako daidai ma'abota hankali to lalle sun san cewa ilimi rahama ne al-ilmu rahmatun ilimi rahama ne zaka da al'ummar da ba ta ilimi ko ba ta ba wa ilimi muhimmanci to za ka samu rashin imani da rashin tausayi da rashin jin kai a tsakankaninsu ma ya yi yawa. Da haka kenan Allah ta'ala yana son al'umma da rahama ilimi ke bata. Al'ilmu rahmatun ala ashabi ilimi rahama ne ga ma'abotansa haifiyar hamuhumullahu ta yanda Allah yake jin kansu ya musu rahama da bihi da ilimin nasu minal wuqu'i fi shubuhat na tsare su daga fadawa cikin shubuhohi wasu shahawat da sha'awoyi. لأن العالم العامل بعلمه domin malami masani da yake aiki da iliminsa ya khasha Allah za ka same shi yana tsoron Allah in ku kaga malami baya tsoron Allah to wal iyazu billahi da wannan ilimin nasa amma in dai malami ne mai aiki da iliminsa to za ka same shi ya khasha Allah azza wa jalla kama qala Allah azza wa jalla kamar yanda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama kadai masu tsoron Allah daga cikin bayinsa malamai ne. Da haka, in Allah ta'ala yana so ka ji tsoronsa sai baka ilimi. In yana so ya sa ka cikin wa'inda zai musu rahama sai baka ilimi. Suratu Fadir aya ta 28. Thumma bayyana ba'dha ma manna Allahu bihi alai. Sannan sai ya ci gaba da bayanin irin baiwar da Allah ya yi masa min al-ilmi ta ilimi. وأعظم ذلك وأفضله وأساسه shi kon aka ce ilimi mafi girman ilimi mafi falalar ilimi tushen ilimi huwa kitabu wa huwa kitabullahi subhanahu wataala shine ilimin littafin Allah subhanahu wataala duk wanda Allah ta'ala yake son sa da rahama kuma Allah madaukakin sarki yake so ya ji tsoron sa zai bashi ilimi kuma ilimin mai daraja ta farko shine ilimin alqur'ani sai Allah ya haddatar da kai alkur'ani ya fahimtar da kai ma'anonin alkur'ani sannan ya baka ikon aiki da shi haythu qala inda yake cewa waja'alta sadri wa'iya alquran kaga wannan ya nuna malama da cin alqurani kuma kamar yadda zai gaya mana wa'i ya fi hafiz da haka shi addu'ar da ya da Allah ta'ala ya sanya shi wa'iyar Qur'an zai iya cewa wato waja'alta sadari hafizal Qur'an zai iya faɗar haka amma bai amfani da kalmar hafiz ba sai amfani da wa'i waja'alta sadri ya Allah na gode maka da ka sanya na ya zama akwatin wa'iyal Qur'ani kiyaye al-Qur'ani wa kalimatu wa'i kalmar wa'i a azamu min kalimati hafiz ta fi girma sama da kalmar hafiz. Walidhalika qala Allah ta'ala dan haka ne Allah ta'ala yake cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha kaga kenan wannan ya nuna maka wa'il qur'an shine wanda yake zurfafa tunani ya gano ma'anar ayar alqur'ani wanda yake jin yaren alkur'ani in Allah yana magana yana jin ɗanɗanan saboda sanin ma'anar da zurfafa tunani wajen fitar da istinbadin ahkam a cikin ayoyi to wannan shine wa'iyal qur'ani shi yasa sai yake cewa sai kawo cewa fadin Allah afala ya tadabbaruna alqur'an shin ba za su dinga zurfafa tunani ba game da alqur'ani am ala qulubin aqfaluha ko kuma kulli ne aka kulle zukatansu da shi ko wani padlock ne wani kwado ne aka sa aka kulle zuciyar yasa ba sa fahimtar alkur'ani yasa ba sa yin zuzzurfan tunani a cikin alkur'ani suratu muhammad aya ta 24 wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa naddara Allahu ra'an sami'a maqalati sai ce fawa aha bai ce fa hafizaha ba sai ce fawa aha fa addaha kama sami'aha farubba muballagin awa min sami'in manzo Allah yake cewa nadarallahu ra'an Allah ya haskaka mutum Allah ya faranta ran mutumin da sami'a maqalati ya ji magana ta hawa aha ya kiyaye ta ya haddace ta ya fahimci abinda annabi yake nufi fa addaha ya je ya karantar da ita ya bayar da ita kama sami'aha kamar yadda ya ji ta farubba muballagin aw amin sami kai wani lokaci sau da yawa wanda aka isar masa da sako yakan kiyaye sakon fiye da wanda ya isar masa ko fiye da wanda ya ji sakon yanzu kai aka jiyar da kai sako ko aka faɗi magana a nan to sai ka je ka gaya kake ba wani labari kila wanda kake ba labarin ya fi kiyaye abin da sakon ya kunsa content din fiye da kai da kai ka ji kuma ka je ka isar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar alwa'yu har sau biyu naddara Allah wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke shi sa malamai suka ce ai waɗanda suka fi shiga cikin wannan addu'ar malaman hadisi malaman hadisi sun fi kowa shiga cikin wannan addu'ar naddara Allah ra'an Allah ya haskaka rayuwar mutumin da sami'a maqalati yaji hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam awa'aha ya kiyaye hadisan fa'addaha ya je ya bayar da waɗannan hadisan kama sani a haka kamar yadda ya ji su. Manzo Allah ya yi wa wannan addu'a ya ce, Naddar Allahu ra'ad. Faruba muballagin au amin sami'in wani lokaci ko sau da yawa muballagin wanda aka kai wa saƙon au'a yakan fi kiyaye saƙon min sami'in fiye da wanda ya ji saƙon. Wannan hadisin Imam Muhammad ya fitar da shi a cikin sunan sunan musnad ɗinsa hadisi na dubu goma sha shida da ɗari bakwai da tamanin da hudu imamu darimi a wato hadisi ko shafi na ɗari biyu da ashirin da takwas abu ya'ala a hadisi na dubu bakwai da ɗari hudu da sha uku imamu tsabarani hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in da ɗaya alhakim hadisi na ɗari biyu da casa'in da hudu hadisin jubair bin mut'im radiyallahu anhu abu abdullahi alhakim ne saburi yake ta sahihun ala shartu shaykhain wasahu al-albani fi sahih al-jami' Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihul Jami' hadisi mai lamba ta 6766. Wal wa'yu me ake nufi da al wa'yu? Huwa al fahm wal idrak. Al fahm wal idraku wat tamyiz wa ma'rifatu madlulin nass. Wannan shi ake kira da al wa'yu. Kaga yana da bambanci da al hifz. alhibzu haddacewa ko kiyayewa shi kuma alwa'ayu al- akwai alfahamu fahimta wal idraku da riskar abin yanda yake wat tamyizu da bambance wannan abin da abin da ba shi ba wa ma'rifatu madlulin nassi da kuma sanin abin da nassin yake nuni akai ka san wani za ga ya haddace abu in yazo sai ya kawo hujjar ba a mahallinta ba gashi ya haddace nassin kuma zai fassara ma nassin daidai amma ina ya kawo nassin sai ya kawo ya istishhadi da nassin a inda ba mahallin ba a mahallinsa ba to wannan ba shi da alwa'ayu kaga kenan alwa'ayu kusan abubuwa guda hudu ne alwa'ayu kaga akwai alfahamu a cikin alwa'ayu akwai al-idraku a cikin alwa'ayu akwai at-tamyizu cikin alwa'ayu alwa'ayu sannan kuma akwai ma'arifatu madlulin nassi to waɗannan abubuwan guda hudu sune alwayu to shi al-Imam al-Qahtani Allah ya azurta shi da su shi yasa yake cewa waja'alta sadri wa'iyal Qur'an wannan yana da bambanci da mutumin da yake alaramma ne zalla ba shi da alwayu sai alhibz kun fahimta da kaga kenan ashe cin ka tashi kar ka zama alhafiz ka tsaya iyana alhafiz din kila ya zama matakin farko to sai kuma ka ƙara samun ci gaba da karatu ka haɓaka karatunka har sai ka kai matakin alwa'i yanzu kam ka zama alhafiz ka haddace to ya zaka kuma kana karanta abu ba ka jin me kake faɗa to daga ciki sai ka kuma ƙarawa gaba sai ka samu alwa'ayu shine ka dinga fahimtar abin da kake karantawa wanda ka haddace ka dinga riska ka dinga bambancewa sannan kuma ka dinga ne ka dinga sanya kowane abu a mahallinsa walidhalika qala dan haka ne annabi yace farubba muballagin aw amin sami'in sau da yawa wanda ya isar da sako aw a muballagin kai wanda aka isarwa da sako daga baya aka ilmantar da shi aw a yakan fi kiyayewa min sami'in fiye da wanda ya ji fa idza wa al muslimu al qur'an fa idza wa al muslimu al qur'ana idan musulmi ya kiyaye al qur'ani ai fahima ma'anihi ai ma'ana ya fahimci ma'anar alqur'ani wa amila bihi kuma ya aiki da shi kana zalika sababan fi sa'adatihi fi darain wannan yakan zama silar samun arzikin sa a gidaje guda biyu duniya da lahira wa hadha alwa'yu lilqur'an irin wannan fahimta ga alqur'ani la yakunu bata kasancewa bata samuwa bi mujarradi tilawati wal hifz dan kawai karantawa da haddacewa wannan ba za a ce mutum ya samu alwa'yu ba balla budda min zalika babu makawa bayan haddacewa da karantawa min fahimil ma'ana sai kuma ka ƙara gaba wajen fahimtar ma'anar wal amali da kuma aiki يقول عبد أبو عبد الرحمن السلمي التابعي أبو عبد الرحمن السلمي تابعيني الله رحمه الله الله يمس رحمه ينتوى حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن ya ce waɗanda suke karantar da mu alƙur'ani sun zantar da mu shi kuma ya yi karatu ne a hannun sahabbai suwaye suke karantar da su abu abdurrahman sulami alƙur'ani sai ce usman ibn affan wa abdullah wa abdullah ibn mas'ud wa gairahuma irin su usman bin affan shi su ne alarammomin da suka karantar da shi da alaramma usman bin affan da alaramma ko kace mahiru ko gangaren abdullahi dan mas'ud to waɗannan su ne suka karantar da irinsu abu abdurrahman sulami ya ce to sun kasance suna zantar da mu annahum su kanu a lokacinsu su sahabbai sun kasance idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ashar ayat idan suka koyi karanta ayoyi guda goma a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam lam yatajawazuha ba sa wucewa a ƙara gaba hatta ya ta'allamu ma fiha har sai sun san abin da ke cikin waɗannan ayoyi guda goma minal ilmi na ilimi wal amali da aiki kaji su yadda suke daga baya ne aka zare sanin ma'ana da aiki da ɗabbakawa aka bar mutane da iya karantawa kamar yadda yanzu dukkan makarantunmu galiban ƙoƙarin da suke ta yi shine haddatarwa ɗin a ce ma yawa na mahaddacin alkur'ani amma wace irin hadda irin ta sahabbai ba irin ta bace aya ɗaya in ka karanto masa ba zai iya fassara ma ita ƙila daidai ba. Saboda me, saboda ba a karantar da shi tafsiri ko fassara ba, kawai haddar aka ce ya haddace. Wani lokaci maimakon kuma a fahimtar da shi sai kuma a tafi ƙira'at. Ya gama haddar kuma sai a tafi da shi kuma yanzu to wannan ruwayar ka ka ka ka iya ruwayar hafsu to bari kuma a mai da kai hafsu dore ko a mai da kai kumbul ko ka koma cikin warshu ko ka dinga khalaf an an an hamza ko kisa'i haka sai kuma mutum ya tafi qira'at sai ga hadda alhamdulillah ya samu tilawa mai kyau to maimakon kuma ya faɗaɗa wancan bangaren na sanin ma'ana wanda wannan shi zai bashi iko da damar yin aiki da alkur'ani dan shi ake da bukata ba yawan karantawa ba aiki da abin da aka karanta to sai kuma a shagaltar da shi da kuma sanin kirawoyi wannan kamata ya zama riba kafa sanin kirawoyi bayan mutum yayi sauka ta farko hadda mai kyau to kuma ya san ma'anar alkur'anin tun daga farkonsa har ƙarshe to wannan kuma sai zama wato ribar kafa ne kuma ya sake faɗaɗawa tunda yana da sha'awar ɓangaren ilimin alkur'ani sai kuma ya nausa cikin ilimin ƙira'at da sauransu to ka ji su sahabbai da suke in aka biya ma aya goma yau in ka je ka haddace to ba hadda ba kawai da fassaran sannan kuma sai ka aikata a aikace sannan sai ka dawo kuma ƙarawa fata'allamana alqur'ana wal ilma wal amala jami'an da aka yace su sahabbai sun karantar da mu alqur'ani wal ilma da ilimi wal amala da aiki jami'an gabaki daya an gane ko wancan hadisin nadarallahu imra'an mun faɗi tahqiqin sa ko mun yi takharijin sa kai وجمع طرق هذا الحديث شيخنا عبد الشيخ عبد المحسن العباد البدر في كتاب في كتاب سماه دراسة جديدة دراسة حديثة دراسة حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية وبين حفظه الله تعالى أن الحديث بلغ حد التواتر سيكي تشوى ببما لمم الشيخ عبد المحسن عباد ya tattara hanyoyin wannan hadisin fi kitabin a cikin wani littafi sammahu da ya sanya masa suna dirasatu hadithi nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati wato research akan hadisin nan na nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati ya yayi research akai riwayatan ta bangaren ruwayoyin hadisin wa dirayatan da kuma ma'anar hadisin wa bayyana hafizahullah malamin hafizahullah yayi bayanin annal hadith wannan hadisin ballaga hadda tawatur ya kai matsayin hadisi mutawatiri sannan wannan magana da muka karanta ta Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Sulami ita kuma ka koma cikin Al-Bid'a Ibn Waddah shafi na 93 za ganta li'anna al-amal huwa thamaratul ilm domin aiki shine amfanin ilimi yawa ba wai karatun ba aiki da shi shine amfanin sa walidhalika qala dan haka ne yake cewa waj'al tasadri wa'iyal qur'ani وجعلت صدري واعي القرآن أي فاهما له عاملا به أي كسنيا كرجينا يزم مي فهمتر القرآن مي أيكي نشي لأنه إذا كان واعيا حق الوعي ومن إن هرمتن يا كياي القرآن حقيقة نجسكير كياي شنن فإنه يخشى الله تذاك ساميشي ناس ورغ الله وإذا خشي الله تبارك وتعالى إذا كو يجس ورغ الله تبارك وتعالى عمل بطاعته to zai yi aiki da da'a wato zai yi aiki ta hanyar yi wa Allah da'a fa'ala ma aujaba Allahu alai kuma zaka same shi ko da yaushe yana aikata abin da Allah ya wajabta masa wa taraka ma harrama Allahu alai kuma zaka same shi yafi kowa nisantar abin da Allah ya haramta masa li anna khashyata Allah saboda wannan tsoron Allah tahmiluhu ala ta'ati ita ce za ta dinga ɗaukansa zuwa ga ɗora shi akan aikin da'a wa tamna'uhu min al-ma'asiya kuma wannan tsoron Allah shine zai hana shi al-ma'asiya saban Allah faman ja'ala Allah sadrahu wa'iyan lil-Qur'an duk wanda Allah ya sanya wato kirjinsa ya zama mai kiyaye al-Qur'ani taliyan lahu mai karanta al-Qur'ani amilan bihi mai aiki da shi mu'tihi haqqahu mai bawa al-Qur'ani haƙƙinsa fa hadhihi afdalu ni'ima babu ni'ima sama da wannan yamtannu Allahu biha alal muslim da Allah zai wa wani musulmi baiwa in Allah zai wa mutum musulmi wata baiwa ko ni'ima to irin wannan ni'imar Allah ta'ala ke yi wa mutum Allah kai mana irin ta an fahimci wannan baitin ya fito ko to mu karanta baiti na sha biyu anta allazi at'amtani wa saqaitani أنت الذي أطعمتني وسقيتني min ghairi kasbi yadin wala dukkani من غير كسب يد ولا دكان anta allazi at'amtani wa saqaitani أنت الذي أطعمتني وسقيتني min ghairi kasbi yadin wala dukkani من غير كسب يد ولا دكان ya ce, Ya Allah, kai ne ka ka ciyar da ni, ka shayar da ni, ba tare da wata wahala da tsururucin hannu ba, ba tare da kanti ba. Dukkan, an gane ko? Yawa, ya Allah maɗaukakin sarki, kai ne ka ciyar da ni, kai ne mai shayar da ni, ba wai abin da nake ƙoƙari na sana'ar hannuna ne yake ci da ni yake shayar da ni ba, ya Allah kai ne. ba wai kanti da nake da shi nake zuwa in bude ko a kantin kwari ko sabon gari ko wata kasuwa ko a gida ko a unguwa ba ba shi bane ya Allah kai ne mai ciyar da ni kai ne mai shayar da ni to wannan baitin kada wani wanda yake malalaci rago da baya son tashi ya nemi nasa ya ce to ai kaji ga al-Imam al-Qahtani ya ce min gairi kasbi yadin wala dukkani kaga baya bukatar sai yayi sana'a baya bukatar sai ya tafi kasuwa to za mu ji magana da Imam al-Qahtani ke nufi a wannan baitin hada aidan min babil i'tirafi bi ni'matillah yace wannan shi ma yana cikin babin wato yin i'tirafi yadda da ni'imomin da Allah ta'ala ya masa wattawassuli bi hada i'tirafi ila Allah azza wajal da kuma yin tawassuli da wannan i'tirafin da yayi zuwa ga Allah mai girma da daukaka wa bayani ma tafaddala bihi al-mun'im subhanahu wa ta'ala da kuma bayanin irin ma tafaddala bihi al-mun'im irin abin da Ubangiji mai ni'imtawa ya yi masa falala da shi, min ni'amin azimatin alai na ni'imomi masu girma a kansa. Inda min azami asbabi ijabatin du'a yana daga cikin manyan hanyoyin amsa addu'a. Itiraful mumin bi na'amin lahi alai shi ne mumini ya dinga itirafi yana furta ni'imomin da Allah ya yi masa, ya Allah kai kai man kaza, ya Allah kar kai kai man kaza, ya Allah kai kai mun kaza kai mun kaza kai irin wannan itirafi da ni'ima ke ya Allah ba dabara ta bace da na samu kaza wannan yana cikin falalarka ya Allah kai mun kaza to wannan yana daga cikin hanyoyin da in kana bin su wajen roƙon Allah Allah zai maka zai biya maka bukata zai amsa maka addu'a shine itirafin mumini da ni'imomin Allah a kansa allazi tafaddala biha alai irin ni'imomin da Allah ya fallala wato ya fallala wato a kansa da su wa aulaha iyahu ya jibuntar da su gare shi wa min zalika daga cikin irin ni'imomin da Allah ta'ala ya yi maka al-it'am akwai ciyarwa wasuqya da shayarwa shi yasa yace anta allazi at'amtani wa saqaitani ai ma'ana wa huwa allazi yut'imuni ya Allah shine wanda yake ciyar da ni wa yasqini kuma shi yake shayar da ni فتعداد هذه الفضائل lissafa wa'annan falalolin wal i'tirafu biha da yin i'tirafi da waɗannan ni'imomin wal iktibatu biha da nuna farin ciki da waɗannan ni'imomin wa taskhiruha da kuma yin amfani da waɗannan ni'imomin da tafiyar da su da horar da su li da'atillahi wajen yi wa Allah subhanahu wataala da'a min a'azami ma yusiluka yana daga cikin manya-manyan abubuwan da za su sadar da kai ya Abdullahi ya kai bawon Allah ila mardatillah zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushiru bi qawlihi abinda yake nufi yake ishara da fadin sa anta allazi at'amtani wa saqaitani ila ma dallat alaihi nususul karima. Wato yana fadin wannan ne yana ishara zuwa ga abinda nassosi masu girma suka yi nuni akai min takaffulillahi bi rizqi al-ibad na cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne yake ɗaukan nauyin arzikin bayi, wata faddulihi alaihim bihe, kuma Allah shi ne ke yi musu falala da wannan arzikin. Ƙala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala ce, wafi sama'i rizqukum wa matu adun. Wafi sama'i rizqukum a cikin sama arzikinku yake tahowa, wa matu aduna da duk abin da aka yi muku alkawarinsa. سورة الضاريات آية 22 وقال الله تعالى في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين شيني وند يهدتني كما yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shine wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni suratul shu'ara ayata 78 zuwa 79 Allahu tabaaraka wa ta'ala kenan Allah mai girma da ɗaukaka huwal mutakaffilu bir rizqi arzikin a hannunsa yake shi ke ɗaukan nauyi ko shi ke ɗaukan ainihin wato nauyin arzikin mutane وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ban halicci aljanu da mutum da mutum ba sai dan su bautata min ma uridu minhum min rizqin bana nufin wani arziki daga gare su wa ma uridu an yut'imun ba kuma nufin su ciyar da ni nake ba inna allaha lalle allah huwa razzaqu shine mai azurtawa dhul quwwatil matin ma'abocin tsananin karfi suratul dhariyat aya ta 56 zuwa 58 wa qal yace wallahu khairur raziqin a cikin dukkan masu azurtawa babu irin Allah Allahu khairur raziqin Allah shine mafi alherin arraziqina masu azurtawa suratul jumaa aya ta 11 wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa fi ma yarwihi anillahi azza wa jal cikin abin da ya ruwaita daga Allah mai girma da daukaka fi hadithin dawilin a wani dogon hadisi annahu yaqul Allah yana cewa ya ibadi ya ku bayina kullukum ja'i'un dukkaninku mayunwata ne illa man at'amtuhu sai fa wanda na ciyar da shi fastat'imuni ku nemi ciyarwa ta ut'imkum zan ciyar da ku wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi hadisi ne 2577 hadisin Abi Dharr Wallahu azza wa jalla huwa huwa al-mutakaffilu bir-rizqi was-suqya da haka Allah madaukakin sarki shine wanda yake jibinta da daukan nauyin azurtawa da shayarwa ciyarwa da shayarwa li'anna al-ma'a sabida shi ruwa asasu kulli rizqin shine asalin kowane arziki shine tushen kowane arziki waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah ta'ala ya ce mun sanya kowane abu rayayye daga ruwa mun halicci kowane abu mai rai daga ruwa suratul anbiya waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy wato suratul anbiya ayata 30 faman manna Allahu alaihi bihadha ar-rizq duk wanda Allah ya yi masa baiwa da wannan arziki wasakharahu kuma ya horar da wannan arzikin fi da'ati rabbih wajen biyayya ga ubangijinsa sa'ida fi dunyahu wa fi akhiratihi to zai azurta a duniyarsa da kuma lahirarsa lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya wannan gabar qauluhu min ghairi kasbi yadin wala dukani abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi